الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم نادي نعم عشرين دا عشرين da biyu ga watan Ramadan hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shekara dubu biyu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha tara mun dawo za mu ci gaba da karatu alƙur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akaram kallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
na'am بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن اسر في بادية إنكم متبعون na'am فأرسل فرعون في المدائن هاشمين to alhamdulillah har yanzu dai muna cikin suratul shu'ara ko muna cikin maganar daga da gugurmaya annabi Musa alaihi salam kasantuwar shi annabin Allah da ko babban kafirin nan Fir'auna wanda ake ta fafatawa Allah subhanahu wata'ala aje ya gaya mana cewa an zo dai gaskiya ta yi karo da karya karya ta watsi kuma 'yan sihiri baki ɗayansu sun gane gaskiya sun faɗi sun yi sujada ga ubangijin talikai ko fir'auna ya ɗauki mataki na barazana cewa zai yanke hannuwansu ya yanke ƙawawuwansu kuma zai ɗaɗɗaure su baki ɗayansu suka tabbatar mai da cewa babu matsala su dai abin da suke nema Allah ya gafarta musu zunubansu da kuma abubuwan da suka aikata na kuskure Allah ka gafarta mana to bayan nan annabi Musa alaihi salam ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga Allah an ce sai da shekara talatin bai bar garin Misra ba ko da mil ɗaya kullum da awayi ya kira mutane su musulunta wanda fir'auna zai kashe ya kashe wa'inda za a kora a kora amma shi Allah ya kiyaye annabi Musa daga muguwar cutarwar Fir'aun to bayan shekara talatin wannan shine rajihin malaman tafsiri amma an kafa wanda suka ce ma shekara arba'in ne sai Allah ya niyyar ya halakar da Fir'aun abu na farko lokacin mutanen annabi Musa sun taru don a lokacin musulmi kaɗai sun kai wajen mutum dubu ɗari shida da saba'in amma duk da haka saboda fir'aun mulkin shi yana da yawa saboda bayan wucewar annabi yusuf ne aka yi fir'aun to annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya samu dama a misra ya zama kaman wazirin dukiya na misra ya gina birane birane wanda suke ƙarƙashin misra sun kai wajen binni goma sha biyu a dinnan nan goma sha biyu akwai kuma jarurruka a ciki daban-daban daban-daban daban-daban wanda an ce sun kai wajen alƙarya wajen dubu wajen dubu ɗari da wani abu alƙarya alƙarya to shikenan to kuma duk inda annabi Yusuf din nan ya gina da sunan abi Allah to yau Fir'auna ya mamaye shi da kafir to shikenan da jama'a suka taru ya zama Fir'auna ya fara ganin barazana sai ranka tunanin to wani mataki zai ɗauka ya halakar da annabi Musa da mutanen shi to shikenan in kima Allah subhanahu wataala sai Allah ya shirya hanya mafi sauki wadda zai halakar da Fir'auna ba wanda ya ya gani akwai kaya guda biyu an ce kaya ta farko Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Musa ya ce ya gaya ma matan banu Isra'ila su ce wajen matan kiftawa su ne mutanen Fir'aun su ce da Allah su ba su aron kayayyakin ado suna da buki nasu na addininsu kenan matan banu isra'il suka tafi a karon galla ya yi daɗi na bismillah suka tafi kowace mai kawa a cikin kibda ta je ta ce da Allah ki ba mu aron kayan ado abun wuya da abun hannu na zinari za mu yi biki su ma matan banu isra'ila ba san abin da za a yi da shi ba a wata rawaya kuma a wata hikayar an ce sai Allah ya aiko mala'ika Jibril gun annabi Musa yace to wata rana na nan wadda da kai da mutanen ka za ku bar garin nan kuma za ku tsallaka koraman nil fir'auna zai zo da mutanen shi su fada a ciki to amma idan ranar ta zo za mu jarrabi mutanen fir'auna Allah zai aiko mala'ikan mutuwa kowane gida na kibdawa za a samu wanda ya mutu a dara to da haka idan an tashi da safe za su shigalci da jana'iza ku kuma sai ku shagalci da shirye-shiryen barin gari haka ko aka yi kawai safiya ɗaya duk gidan ƙibɗawa da wannan ya ce ‘yan shi ta mutu sai wancan ya ce ni ma ɗana ya mutu wancan ya ce uban shi ya mutu ba gidan da ba a yi mutuwa ba da haka sai aka tashi da jana'iza jana'iza to kuma tun da ana tare ko da addini ya raba ana mu'amaloli ya kamata banu isra'ila su je jana'izobi to sai da aka shagalci da wannan zuwa can ba an kara ba rana ta daga to ne ce ke wai wannan mutuwoyin da aka yi a gidan kibdawa an yi su ne a gidan banu isra'ila wannan ce ba mu ji labari wannan to suna ina ba su a'a to koko dai musa ne ya mana wani sihiri kuma ji ya kashe mana 'ya'ya da iyaye a je a nemo shi ana zuwa garin banu isra'ila duk gidan da aka je sai iske ba kowa sun kwashe ƴaƴansu da matansu sun yi gaba to wannan abin sai ya zama wani question mark haka yan boko ke cewa akwai alamar tambaya akwai alamar tambaya duk an yi muku mutuwa wa'annan kuma sun bar gari wataƙila su suka yi to shikenan a annabi Musa alayhi salam daidai lokacin da Fir'auna ya ankara da cewa a annabi Musa alaihi salam da banu Isra'ila mutum dubu ɗari shida da saba'in sun bar gari da su da 'ya'yansu da matansu sai Fir'aun ya ce to ba abin da za a kawo a aika duk alƙaryin nan ko ina a ce Fir'aun na neman mayaka da gaugawa Fir'aun ya fito da jama'a an ce sun fito da shi da jama'an shi wanda suke kawai akan dawakai sun kusa mutum miliyan ɗaya wanda kawai suke kan dawakai kuma da zai fita saboda kasan duk inda kaga mai mulki matsoraci ne da haka da zai fita sai ya shirin yaƙi kuma ya sa a doki dubu ɗari bakwai a gaban shi nan bayan shi ya sa dubu ɗari shida da ashirin nan kuma sai ya samu wasu dawakai guda dubu tamanin wanda iyalan shi ne da 'ya'yan shi ma'ana dai su suna tsakiya in an kullo da yaƙi ta gaba to kaga zai sulale ba sai ya keta jama'a da yawa bai baya in kuma yaƙi aka kullo da shi ta baya ba su ankara ba zai shiga cikin wancan sansana to suka shirya suka tafi daidai lokacin da suka fita din nan sai suka hangi mutanen annabi Musa su kuma sun yi sansani a bakin ruwa suna jira to shine nan Allah subhanahu wataala yake ce mana wa auhayna ila Musa an asr bi ibadi innakum muttaba'un Allah yake sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa wahayin da muka yi mai cewa an asr bi ibadi lalle kayi tafiyar dare da bayina ma'ana ku fita cikin dare ku baggara innakum muttaba'un haƙiƙa ku abubuwan biyowa ne daga baya za a biyo to da wannan gari ya waye fir'auna ya ga wannan hali da ake a ciki ya tara jama'a shi ne Allah ke fa'ar sala fir'aun sai fir'auna ya aika fil mada'in a cikin birane hashirin ya aika masu tattara jama'a ko ina jama'a sarki na kira jama'a aka aika kamar san kira kenan ko ina a zo sarki na kira nan da nan mayaka suka hawo dawakai aka zo aka tattaru fir'auna ya fito da kayan mulki da kayan yaƙi da jama'a aka ce a bi hanya suna ta bin sawu suna ta bin sawu suna zuwa daidai ƙorman nil sai suka hangi jama'an annabi musa jama'an annabi musa suka hangi fir'auna to anan akwai wasu 'yan munafukai wanda su daga hango fir'auna cikin jama'an nabi musa sai suka ce da fir'auna ya kashe su gwamma su fada ruwa kawai suka ta faduwa ruwa suna mutuwa ba su san 'yan uwansu bane za su iske su a ruwan kafirai musulmi tsallakewa za su to shikenan sai shugabannin rundunonin annabi musa akwai wani yusha wanda shine komanda a gaba sai ce wa annabi Musa ya annabin Allah ina za mu ji sai ce ruwa za mu shiga sai ce ma jama'a kuma shigar ruwa sai aka tsaya shi saboda tsabar imani kawai sai ya keta da dokin shi ya shiga ruwa sai da ya je karshen ƙoraman ne ya dawo ko kofatar dokin shi bai ɓace ba saboda imani to sai annabi Musa alaihi salam ya ce masu ku dakata mu jira umarnin Allah sai annabi Musa ce to kai koki ka ba mu dama mu wuce Allah ya ce ta cikin ka za mu wuce sai ce ubangiji na bi umarce ni da haka ba sai sanda annabi Musa alaihi salamu sai ta magana ta ce ya annabin Allah ka roƙi ubangiji ya mun umarni in buɗa muku hanya mana to ana cikin wannan kawai sai Allah ya wayi zuwa ga Annabi Musa cewa ka bugi sandan ka bugi ruwan nan da sandarka kenan Annabi Musa alaihi salam ya daga sandan nan ya bugi kogi yana bugun kogi kawai kamar yanzu kace sai lena kwalta ta bayyana kawai kogin ya sandare kawai ya zama kamar wani dakin kuma sai Allah ya mai datsi datsi datsi datsi daman kabilun bani Isra'ila kabila goma sha biyu ce sai kowane datsi kuma sai Allah ya wani dutse ka daudul azim ya wani gando da wani katon dutse yace to kowane gida na bani Isra'il ƴaƴan annabi Yaqub kenan guda goma sha biyu to ko in ne ƴaƴan Yahuza su bi ta nan ƴaƴan Wana su bi ta nan ƴaƴan annabi Lawi su bi ta nan ‘ya'yan annabi Yusuf su bi ta nan, ‘ya'yan annabi Bunyamin ko inne ga ‘yan da su To saboda lalatar banu Isra'il sun fara tafiya cikin ruwa. Kawai sai wani gida suka tsaya suka ce, kai ya Musa, mu ba za mu tsira ba ‘yan ƙomu su hallaka. Mun shiga kawai ba mu san halin da ‘yan ƙomu suke ba za mu dawo. Annabi Musa saboda tausayi sai shi ya ubangiji ka ji abin da sai Allah ya ce to ka nuna wannan gandan na duwatsu da muka yi kowanne ka nuna shi da sanda ka ga yadda za a annabi Musa yana nuna gando daya kawai sai Allah ya rarrake shi sai mai da shi kaman gilas na nan suna ganin nana na nan suna ganin nan na karshen sha biyu yana ganin na farko kuma suna ta yiwa suna hira wane ya hanya alhamdulillah ya inda kake ai mu mun kai buka zaka ana ta hira da shi kenan lokacin da suka raba shi gobe rauna sun kusa mutanen shi suka tsaya ita ya ka tsaya aka ce an zo bakin kogi wani hari kogi yake aka ce ai Musa ya wuce ga shi har sun yi ramin kogi ce ku shiga suka ce a a ku shiga sai Allah ya kaddara sai Allah ya aiko mala'ika Jibril yana kora mutanen annabi Musa da taguwa kuma sai ya dawo yana ce ma mutanen Fir'auna to ku ga Musa ma ya wuce ku kuma jama'an Fir'auna ba za ku shigo ba sai Fir'auna ya kai ai an ai malaika Jibril kai ya shi kai ruwa ya dawo har ya zama yana tada kora a cikin ruwa to shikenan ana cikin wannan hali kawai suka kama shiga kama shiga wata mutum kusan miliyan ɗaya alfu alfin miliyan ɗaya suna ta shiga suna ta shiga mutum dubu ɗari takwas suka shige ruwa suna ta tafiya da fir'auna ya zo kasan duk inda shugaba yake ya tsara talaka a hankali sai dai ya lalace sai ya tsaya ya ce wai nan ba ƙoramar nil ba ce aka ce ita ce yanzu yawan musa ya maida ta haka kai waɗanda suka yi nisa a ce su dawo sai fiye sai mala'ika jibril ya zo ya ce haba kamar da ya ce haba ranka ya daɗe talakawa ma sun shiga sai kai mai iko sai ya zuga shi sai silmiya to a daidai lokacin da mala'ika jibril yake yi ma fir'auna wannan magana akwai Musa Samiri shi kuma nan yazo ya ɗebi kasan nan ta kofatan dokin mala'ika Jibril dan shi kamar na faɗa karatun baya can farko farko cewa Musa Samiri asalin shi cikin shege akai aka haifa shi mahaifiyar shi ta ɗauke ta kai shi daji ta yadda shi amma dan Allah na son ya amfani da shi sai Allah ya ba mala'ika Jibril rainan shi duk lokacin da zai sha mama mala'ika Jibril ya zo mai da sufan barewa ya bashi mama ya sha da ya girma bai bude ido da kowa ba sai mala'ika jibril da haka duk shigar da mala'ika jibril ya kiɗa musa samir ya santa amma musa samir kafiri ne kuma shi kuma annabi musa annabin allah shi ko sai fir'auna ya rene shi dan allah na son ya fitar da wata hikima to shikenan fir'auna ya tafi bayan fir'auna da iyalan shi har da matar shi ya ba matar shi da iyalan shi an ce akwai mahaifin matar shi Asiya Mumin Ali Fir'aun akwai Al-Ajuz wata tsohuwa wacce ta nuna inda aka so mu rufe Annabi Yusuf alaihi salam duk suna ciki sun tafi sun gama shiga baki ɗayan su ita kuma tawagar gaba ta kusa gaba sai Allah ya yi wa kogi wahayi ya ce to ka koma asalin yanda muka yi ka kawai sai ruwa fam mai maguwa na yi ne fir'auna ya yi sama ya yi ƙasa da ya ga takuri sai mala'ika jibril ya sauko shi ya ɗaga shi da ya ji ya shaƙi iska sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi bani isra'ila wa ana min muslimin yace na yi imani da Allah yau na musulunta takure mai sai malaika jibril ya tsaya yana magana da shi sai Allah ce jibrilu idan ka bari ya ƙara maimaita kalmar nan guri ya ƙuri in ka bari ya ƙara maimaita kalmar nan zai za ka koma matsayin shi zai koma matsayinka Allah ko kai ne ka bar shi shi ne malaika jibril ya kasa da ai danna shi ne ya kasa da shi da ya ga ya galabaita bai iya faɗin kalmar ya ɗauko shi ya matsare shi sai ɗauko mai takardar na mai kafa wannan takardar ya girgiza kai an ce wata rana ne shedan ya kawo ziyara ta musamman gun fir'auna ziyara ta girmamawa shedan yana zuwa ce ma fir'auna ranka ya daɗe ya ce a ai kai ne ranka duk bannan nan da nake ba kai ka shiga zuciyata ka rikita ta ba ce kwarai kuwa ya ce to amma tun da na shiga zuciyarka na rikita ni da na saka ka taɓa jin na ce ni ne Allah to da za ka yi almajiri na ne amma yanzu ka fi ƙarfi na ha to bayan sun gama tattaunawa shedan ya tafi sai mala'ika jibril ya zo gun fir'auna fir'aun ya ce kara na kawo ina da wani bawa amma ba a kasan nan ta kai ba a gidana aka haifai ni na siyo uwar shi na ciyar da shi na shayar da shi ne mai sutura duk abin da ake so to wai yanzu ya girma abin da ma yake cewa wai ni ne mai gid- ni ne bawan shi shine mai gidana ranka ya dade wannan bawan wani hukunci ya kamata a yi mishi sai ga wani ya dawo ya ce ai in ni ne kama shi zan in je in saka shi cikin ƙoramar nil sai ya sha ruwa ya sha ruwa in ɗebo ta ko in cika mai baki in zai magana in hana shi ko ba zan an shi uzuran shi ba sai to ranka ya dade ina iya zuwa in mai haka a kafan mu sarakai su kama ni ranka ya dade ka rubuta min wannan hukuncin da ba ni da shi to ne ya ɗauko takarda ya rubuta hukunci ya bashi ashe ba wani bawa shine bawa to shi yasa shi zubai ne ce ka ga wannan takardar yace to ai kai ne bawon da kai ma ubangijin ka sauran ido kace shi ma ubangijin naka bawon ka ne daga nan aka yi kasa da shi ba ƙara kago shi ba ya hallaka to ka san halin mutane mutanen annabi Musa alaihi salam suna jin ruwa ya dawo maimakon kowa ya kifa da gudu ya suka ce a dawo kallo a ba haka halin mai kyau yanzu da wani ya zo nan da bindiga ya ta tas ta tas aka ruga da an ji ta shi a ce a dawo a gaya aka ba haka muke ba to shi kenan ka dawo annabi musa yana kuma tafi Allah ya halakar da gawanin suka ce haba musa ai gawanin ba zai halaka ba kai dai mutum ya shekara ɗari hudu da saba'in yana cewa shine Allah ba a halaka shi ba sai yanzu ai ba za a halaka shi ba to shi kenan annabi musa alayhi salam a kwana ɗaya ana nan yana ta fama da banu isra'il kwana biyu ana ta fama da banu isra'il to rana ta uku da kafin wannan duk mutumin da ya mutu a ruwa bai tasowa sai Allah ya ce to fa ni yawma nuna jika riba da nika ita kuna liman khalfaka aya sai Allah ya dago gawo fir'aun kuma ya turo ta ruwa da aka hango gawar daga nesa to ake haba Musa in cewa bai mutu ba gaya nan ya taso kai ta kanka kuma mun ma in yazo imani zamu da shi gawa na ta tahowa ta ruwa ya tsoro ta ke annabi musa ya zo ya tattaka fir'auna ya ce to ina ran fir'auna to daga nan ne aka samu duk wanda ya gafa ya ce to musa mu kai Allah ya yanke mu to shine da Allah subhanahu wataala yake ce mana fa arsala fir'auna fil madaini hashirin sai fir'auna ya aika da yan shela masu gayyato jama'an da za a je a yaƙi annabi Musa inna haula'i إن هؤلاء لشرذمة قليلون na'am وإنهم لنا لغائبون wa inna وإنا لجميع حاذرون Allah subhanahu wataala ya ce sai fir'auna yake ce ma mutanen shi inna haula'i haƙiƙa wa'innan mutanen la shurdumatun wallahi wasu 'yan jama'a ne kalilun wanda suke marasa yawa shirzima kaman ka kwatanta miliyan da goma miliyan da goma shine shirzima wasu jama'a ne kalilun 'yan kaɗan wa inna hum lana laga'ibun kuma hakika sun ba mu haushi kaga in sarki ya fushi ai sai inda hukunci ya tsaya wa inna la jami'un hazirun da kuma lalle hakika mu game da su hazirun masu yin shiri ne na karfin makami mun yi shirin karfin makami kuma ranmu ya ɓaci in muka iske su ba a san yadda za a yi da su ba ashe ubangijin da ya halicce su shi ya fi kowa fushi a ranar za a ga yadda zai yi to ya aka yi
فأخرجناهم من جنات وعيون
Hmm.
وكنوز ومكان كريم kazalik كذلك Hmm.
وأورثناها بني إسرائيل Allah subhanahu wataala ce fa akrajnahu sai muka fitar da Fir'auna da mutanen shi min jannatin daga gonukan su na lambu dan Fir'aun ya iske irin lambunan da Annabi Yusuf alaihi salam ya shirya a ƙoramar Nilu domin iya shan iska kasan ko yanzu duniya Misra tana daga cikin guraren da ake zuwa shan iska da buɗe ido da wayewa me ake ce musu yawon shakatawa ko to asalin abin annabi yusuf ne ya wa'innan lambuna saboda baki ma zuwa neman taimako kuma abin ya zama ya mai da shi hanyoyin samun kuɗi na shiga gwamnati annabi yusuf ya fara yin wannan a misra to da haka sai fir'auna ya gaje wajen Allah ya ce to muka fitar da su min jannati daga wa'annan gonaki nasu wa uyun da idanuwan ruwa wanda aka bubbuga masu domin shi ma annabi yusuf alaihi salam bayan ya gina wa'annan birane guda wajen goma sha biyu bayan ya gina su kuma sai ya zama kowane gari annabi yusuf ya keta koraman nilu ya kai masu in suna buƙatar ruwa bayan sun zo misra ba a ga yanan tana kai musu suna ɗiba suna abin da suke saboda jin daɗi sai ya zama kowane yanki nasu lambu ne da ni'ima da arziki Allah ta kunuzin da kuma tafkoki nan malaman tafsiri sun ce abin da yasa Allah ya ce ba dukiyarsu tafkoki saboda dukiyar ba a mata zakka wallazina yakanizuna adh-dhahab wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim saboda dukiyar ba a mata zakka shi yasa Allah ya ce wa kunuzin da kuma taskokin dukiyoyinsu wa maqamin karimin da kuma guraren zama masu girma wanda an ce akwai falon fir'auna guda daya wanda yake da kujera dubu biyar falo daya wanda kuma kujerar nan dubu biyar ba ta baki ba ce duk ta yan fada ce in ya zo ya zauna kai wanda aka ya fito to wannan akwai mutum dubu biyar wanda sun san da su za a yi zaman fada akwai fadar da kujera dubu ce akwai fadar da kujera saba'in ce akwai fadar da kujera ɗaya ce an ce ya fi zama a wannan fadar in ya zo shi kaɗai zai zauna duk kowa na ƙasa to Allah ya ce wa kunuzun wa maqamin da guraren zama karim masu girma na zinari da azurfa Allah ce to muka fitar da su muka je muka halakar da su a ruwa kazalik Allah ce to kamar yanda na gaya maka kai mai sauraron alqur'ani haka abun yake wa awrasnaha bani isra'il Allah ce muka gadan ma banu isra'ila da wa'annan lambuna da wa'annan gonakin da wa'annan makamin karimin duk abin da suka bari suka hallaka Allah ya gadan mu banu Isra'ila da su fa atba'uhum fa atba'uhum mushrikin falamma tara al-jama'an qala ashabu musa inna lam turakun qala qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa atba'uhum mushrikin sai suka bi mutanen annabi Musa alaihi salam mushrikina a daidai lokacin huduwar rana ma'ana gari ya waye rana bata fara zafi ba bayan sun gama binne binnen su na jana'izai mutanen su sai suka dau yaki ashe gawawwakin da yawa za a yi da haka duniya bata taba ganin gawa ba mutuwa bata taba bujiri ba kamar wannan ranar saboda ranar da fiye da mutum miliyan ɗaya suka mutu ai kaga mutuwa ta shi aiki Allah subhanahu ta'ala ce falamma tara aljam'an lokacin da gungun nan guda biyu suka ga juna jama'a annabi Musa suka ga jama'a Fir'aun jama'a Fir'auna suka ga jama'a annabi Musa qala ashabu Musa sai mutanen annabi Musa suka ce ma annabi Musa inna lamudrakun lalle hakika mu abubuwan riska ne lalle za a riske mu za a iske mu in an iske mu kuma Fir'auna zai halaka mu kala sai annabi Musa ya ce musu kalla lamarin ba haka yake ba inna ma iya rabbi hakika ubangiji na yana tare da ni sayahdin kuma da sanni zai shiryar da ni zuwa ga madaidaiciya hanya to ana malaman tafsiri musamman sufaye suka ce akwai muƙami na ma'arifa na sanin Allah wanda kowa yana magana da Allah ne a matsayin muƙamin shi ka kalli annabi Musa annabi Musa alaihi salam ya ce mutane shi inna ma iya rabbi hakika ubangiji na yana tare da ni yace shi ko manzo Allah da ya kai irin wannan mukamin sai yake ce masa yana Abubakar sani ya sunan isin wafil gawa in ya kuwa sahibi la ta hazan inna laha rabbu sifa Allahu amma Allahu ba sifar rabbu bane ko sai ce inna Allah hakika kasaitaccen sarkin nan mai suna shi kadai ma'ana yana tare da mu ka ganin sai da annabi ya kusantar da Allah tukun ya faɗi tarayya shi ko annabi Musa sai da ya kusantar da tarayya ya faɗi Allah to muƙami ne na sanin Allah sai da ta inna ma iya rabbi da cewa ya inna rabbi ma iya sai ya ce ya hau irin matakin annabi to sai ya zama tsirar biyu a wajen girman sunan sai ya kawo sunan da ya daidai da sanin Allah shirafu shi ko manzo Allah sai ya kawo Allahu shine ismul azam saboda manzo ne a azamu sai ya kira Allahu a azam an fahimta kuma sai bai raba ba saboda adam sai ya girmama abin sai ce inna Allah ma'a na sai da ya gabatar da Allah ya kawo tarayya shi ko annabi Musa alaihi salam in kun kula ya fi maganganun shi da rabbu ko rabbiyar lazi rabbiya rabbiya rabbu samawati to shi yasa nan sai ya dau muqamar rabbu sai ce inna ma iya lalle tare da ni kaga shari'a kenan rabbi ubangiji na yana tare da ni shi ko manzo Allah sai da ya kawo hakika inna Allah hakika Allah ma'ana sai biyo da shari'a daman hakika ta fi shari'a an fahimta hakika ta fi shari'a idan mutum ya rike shari'a to kaman kaman mutumin da me zan ce kaman mutumin da ya samu fatan mangoro yana ci da kuma wanda ya samu tuwon mangoron yana ci Allah ya ci mangoro wanda ya ci tuwon to tuwon shine hakika fata ita ce shari'a amma kuma duk darajar mangoro in ba wannan fata zai samu daraja in sai ka zo ka je ka sai mangoro kwando guda sai ka fere ka fere ka fere sai ka dora kana yau kana a sai mangoro ba zai siya hakika kake sai da ba shari'a an fahimta haka nan kuma in ka zo ka taye bawon bawon ka tara ka dinga a sai mangoro sai a ce aka a sai bawo ne ko ba zai saya wancan kayi kazanta ka fitar da na koyi wannan kuma kayi kauyanci to duk wanda ya kwace shari'a kawai zai bi to kana neman ba kauye fitikan to ba kauye ne haka nan kuma wanda yace zai bi hakika kawai to kana neman mahaukaci fitikan to mahaukaci ne fitikan sai an kau da wancan kauyancin da wannan haukar za a haɗa a samu abin da ake an fahimta ko to haka abubuwan da suke tafiya gane suna da wahala shi yasa ake dan jefawa ko ba a gane ba a fahimci inda abubuwan suka ba Allah ya sa mu gane inna ma iya rabbi sayadi fa awayna ila musa fa awhayna ila musa an atim bi kalba fan falaka fa kana kullu firqin kadawil azim Allah subhanahu wataala ce fa awhayna ila musa to kuma sai muka ƙarayo wahayi zuwa ga annabi musa wannan fa'un ce amma mai nuna bayan an yi wahayin a tafi da mutane sai kuma aka yi wahayin au a bugi ruwa da sanda da Allah cewa wa auhayna ya zama wannan wawul adafi ne to na wani abu dawon shi kaida wawul adafi na malaman nahawu akwai in ka ji fa'un to ana nufin magana ce mai biyu in ka ji wawun yana da kuskoki daban-daban to shi Allah ya ce fa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa me muka ce ma annai Musa ani da rabbi asakal bahara bugi wannan kogin da sandarka kaga nan ya kamata a kalli cewa ashe annabawa ma umarnin Allah suke jira a ga Yusha almajirin annabi Musa ne a lokacin ko ba a bashi annabta ba shine wanda ake cewa kalin Musa ali fatahu din nan shine wa fatahu to gashi ya zo inda ya kamata annabi ya nuna mu'jiza shi ya nuna tara ya ce Musa nan za mu tafi ya ce annabi Musa ya ce a ce mutane suka tsaya kawai zo ya taka da da dokin shi kawai ya tafi ya je ya dawo bai nutse ba wannan ba mu'jiza ba ce ba ma kuma ya zo a hannun wali ta zama karama kenan irin wannan ban cika san ina matsawa irin wa'annan amma da tunda ya zama garura dole ne ka'idar waliyyai waliyi duk abin da waliyi yayi idan ya zo a hannun shi ne yake karama amma in ya zo a hannun annabi sunan shi mu'jiza da annabi Musa ne ya taka ruwan da doki sai a ce yayi mu'jiza to amma yanzu da Yusha'u ya taka to ya zama karama a to sai kai tambaya sai ka ce a to yusha'u ya taka a matsayin shi na wali annabi musa bai taka ba kenan yusha'u ya fi annabi musa a sai a ce ma ba haka abin yake ba shi tsanan annabi musa a halara allah intelligent ne yana da cikakken kwakwalwa ya san allah zahiri da baɗi yadda abin yake yanzu sai aka zo gidan gwamna sai aka sa doka aka ce duk wanda zai shiga sai an caje shi da Allah idan dan gwamna ya zo dan shekara bakwai takwas shi ma an caje shi saboda me shi dan gidan ne ko to amma ce kowa a caje shi bai cikin kowa to ni ba caje shi ba saboda yana da wata ramana koyayya tsakanin shi da gidan gwamnati ko amma ko sakataren gwamnati ya zo a doka ya an caje shi don watakila zai iya yaudarar gwamna to da haka shi annabi musa kaifin kwakwalwar shi da sanin doka allah ta zahiri da baɗini bai wasa da hazara su ko waliyai kaman kaman ƙanana ne ba su gama sanin halara allah ba to da haka za su iya yin wasa da halara to da haka kawai shi ya sa yi sha'u kawai ya kutsa ya shiga shi ko annabi musa ya san halaka tana iya canza yana iya takawa ya nufi an ce wata rana akwai babban waliyin nan a shewa nasir addu'i babban waliyi ne cikin waliyan Allah yana da matsayi sosai in ka ji yadda almajirin shi ke wasa shi a cikin daliyar shi za ka sha mamaki to wata rana sun yi tafiya da shi da almajirin shi a wannan maganar sufaye ce ba abin da yasa ake jefa ta dan a san gaskiya ne akwai ta sai suka je bakin ruwa ba kwalo-kwalo sai shehi ya ce wa mawidi to abin da za a yi mahawar amma ni idan zan taka zan ce Allah kai kuma ka kira sunana ka ce ya shehu nasiru ka taka kenan kawai shehi ya ce Allah ya taka shi ko ce ya shehu na so shi ma ya taka kawai kamar suna kan kwanta suna ta tafiya suna ta tafiya in aka je wani zangon sai shehi ya ce Allah sai murid ya ce ya shehu na so sai ya ƙara kiya kawai ta tafiya to ana cikin wannan shehin ya ɗan kawai kai kawai ya ce ɗan ya bayyana da wata tufa ta bayan Allah sai ce mu wannan muridin kai zai hallaka ka a tsakiyar ruwa zai hallaka ka ya raba ka da Allah shi ya kira Allah kai ka kira sunan shi ka hallaka ka yi shirka da ya kira Allah kai ma ka kira Allah to ana kaiwa wata gaba shi yake Allah kawai shi ma zai ce Allah kawai ya nufi da shi ne subhanallah ne kai ka wannan da abin da aka ce kashi shi ne matsayinka baka san Allah ba ni ka sani baka san Allah ba da aka igiya Allah ta suke jaye da ni tunda ka dangantu da ni shi yasa zaka tafi wa manin cewa da zuwa sa'ada ce tsari ka dangantu da ni shi yasa zaka tafi in ka ce zaka kira Allah nan baka sani ba sai shi wallahi wani wali ne ya zo na ce ce shedan ne ba wani wali shedan ne to da Allah yanzu wannan magana in ka aje ta a sai a ce ka ji mu shirkan ku da ban mun ce ba ku mu shirkai ne ko kai da baka gano ai kai da babban mushrikin a yanzu da Allah ni din nan da nake Sicilia ko takardar kosai ban da ita da Allah yanzu idan shugaban kasa ya zo ya daukan sai ce ya bani ministan kuɗi akwai wanda isa ya hana akwai wanda isa saboda na danganci da shugaban kasa amma matsayina ya kai ina da takaddun da zawa amma ga shi saboda na danganci da shugaban kasa na kai to shi ma wancan bai kai ya taka ruwa ya kira Allah ba nutsewa da imanin shi bai kai ba to amma tun da ya danganci da wanda ya san Allah da wancan ya kira Allah shi kuma ce to na danganci da shi sai su tafi me laifi a ciki yanzu da wani gwamna ya baki na ce shigo mu tai sai ka ji ana mun jiniya saboda na danganci da gwamna haka ne ko to ka danganci da bayan Allah kai ma sai ai ma jiniyar bayan Allah to haka mukami ne na sufaye wanda ya san karatun ya sani wanda bai sani ba kuma ya kama bakin shi shiru kaka ce bai yiwu ga yusha'u ya zo ya taka annabi musa bai taka ba yana jira kuma ne to shikenan yace inna ma iya rabbi sayadin hakika ubangiji na zai shirye da ni bawai na ila musa sai to daga nan sai muka yi wahayi zuwa ga annabi musa anidda rabbi asakal bahar muka ce to bugi ruwan nan da sandarka kaga yanzu mu'ujizar sanda ta tashi daga zama macijiya ta zama bugu za a yi da ita hanya ta budu wadda kuma daman can annabi musa da aka tambaye wa matin ka biya minika ya musa ne yace iya asaya atawakkau alaiha wa ahushi biya ala ganami wa li biya mu'arib ukra kuma ina da wasu bukatun da ita to yanzu ga bukata ta zo kawai ruwa an yi aiki da ita Allah subhanahu wa ta'ala ce annabi Musa na bugun yana bugun wannan guri wannan teku wannan teku za mu ce mata fanfalaka kawai sai ta kekke shi sai ta zama hanyoyi hanya goma sha biyu fa kana kullu farqin Allah ya ce kowane yanki sai ya zama ka daudil azim kaman wani dutse mai girma wa akai ta shiga akai ta shiga akai ta shiga ana wucewa wa azlafna wa azlafna thumma
نعم وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين الله سبحانه وتعالى وأذلفنا الآخرين ثم وأذلفنا الآخرين yace su kuma wancan ɗaya gungun sai muka kusanto da su wayannan an buge ruwa sun tafi da fir'auna zuwa yayi ya iske annabi Musa sun gama wucewa sun kama gaban su ba zai shiga ba sai ce to kullu suka yi ba nan suka yi ba a sai aka yi a gaban su suna kallo muka kusanto da su suna kallon mutanen annabi Musa suna shiga ruwa san ma Allah ce anan take ga mutanen annabi Musa na tafiya su kuma ga su suna kallo ana tafiya Allah subhanahu ta'ala ce wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in sai muka tseratar da annabi Musa wa ma'ahu da duk wanda yake tare da shi ajma'ina baki ɗayan su sun ma'agarkar al'akarin Allah ce sannan wancan ɗaya gungun kuma sai muka nutsar da su muka hallakar da su baki ɗaya mutum biyu ne kaɗai suka tsira daga mahaifin Asiya shine mu'min ali fir'aun akwai ma suratul mu'min ko wanda dan shi aka saukar da ita akwai kuma wannan tsohuwa wanda ita ta nuna ainihin inda kabarin annabi yusuf yake alayhi salam wanda aka kwashe jikin shi daga nan aka mai da shi falastin to an ce su bi ne kaɗai ba su hallaka ba amma in banda su kowa ya hallaka to bayan nan mun yi maganar musa samiri wanda na ce mala'ika jibril ya raine shi to da aka shi musa samiri tunda ya san mala'ika jibril tunda ya ga mala'ika jibril yana kora mutanen annabi musa yana kwahaye kwahaye sai ya rabu da jama'ar fir'auna sai ya je shine na ƙarshe don haka yana cire kafa daga ruwa sai ruwa ya haɗi sai ya zama yana tare da mutanen annabi musa kuma gashi shi tsari ne kamar ka ce ɗan bariki ne in annabi musa ya zo yana wa'azi tsawon shekara talatin din nan da annabi musa ya zo ya wa'azi shi ma ya ɗinka doguwar riga irin ta annabi musa ya samu sanda mai kamar ta annabi musa da annabi musa ya wa'azi ya gama shi ma sai zo ce to jama'a ɗaya musan zai nashi kowa ya taho sai rinka shegantaku yana jefa sanda a ce ku duba mun ta zama maciji haɗe shi kama shi yi kaza yi kaza yana shegantaku to dan Allah na son ya fidda wani aiki tare da shi sai Allah ya ki halakar da shi a wannan lokaci to bayan annabi Musa ya ya wuce da shi da wani Isra'il in ji wani guri sai annabi Musa ya ce mu mutanen shi to kowace kabila ta ba da wakilcin mutum ɗaya za mu ta yi dutsen tsoro sina mu gana da Allah mu yi godiya akan baiwar da ya manta halakar da fir'auna kowace jama'a suka ba da mutum ɗaya ɗaya nan kuma annabi musa ya ba annabi harun ya ce mashi a halifni fi ƙauni ka zama mun halifa a cikin jama'ata annabi Musa suka tafi to lokacin da suka je an kusa daidai inda annabi Musa ke jin magana Allah sai ce ku dakata sai annabi Musa ya matsa to he wannan mutanen sha biyu suka ranka ji ana magana amma ba su fahimta abin da ake faɗi kawai suka yi go to tsabagen halara da ta bayyana a gurin dan magana da annabi Musa kawai da mutane ya suka suma ya suka suma annabi Musa sai yanke munaja ce ya ubangiji wayannan mutane sun maka laifi ba a ce su zo ba Allah in ka kashe su yanzu na koma gun ƴan uwansu ban san abin da zan ce musu ba Allah ina roƙonka ka rayan mun da su Allah in za ka kashe su ka kashe su a wajen ƴan uwansu Allah ya rayar da su annabi Musa ya gama abin da yake Allah ya ɗauko wasu alluna na ashaura ya ba annabi Musa to nan kuma baya dama a hanya su mutane annabi Musa suna cikin tafiya suka je suka iske wasu mutane masu bautar wani ɗan maraki sun yi jiɗi ka shir'u suna ta bauta suna ta bauta kawai mutane suka je suka je annabi Musa mun haɗa ka da girman ubangijinka mu Allah nan namu ba mu ganin shi kai mana wani Allah kaman Allah mutanen da muka bauta mashi annai muza ce na kun kaumun ta jahaluna ku dai jahilan mutane ne to da haka annabi Musa ya ce munaja sai Musa sani ya ce masu tunda shekan shekani ne sai ce to kun ga abin da nake so da ku duk wanda ya ci kayan kyaudawa to shi ma ba zai shekara goma ba zai mutu da aka duk matar da ta san ta je wajen su ta aro kayan ado ta kawo nan mu kona in ba haka ba musiba za ta same ta kasan dan adam da gudun mutuwa kowace suka yi ta ɗebo gwalagwalan nan suka tara gaban Musa Samir Musa Samir an ce dama Allah ya sanar da shi ilimin kera gol to ya narka da ya narka gol sai dan maraki na gol da ya dan maraki na gol sai kasashen da ya ɗebo ta takon mala'ika jibril dama Allah ya yi mala'ika jibril wata karama duk abin da ya taka ko bai da rai zai tashi to da aka kawai musa sami ruwan nan ƙasar sai zo ya shaƙa ta a hancin ɗan maraki ya ɗan maraki ya rai sai kama kuka ka ka ka ka ya ce jama'a ku taho musa ya manta allan shi da ya je nema ga allan shi nan wurin malam wajen hannun agogo ya koma baya wajen mutum dubu ɗari kaza kawai suka kyale bin Allah suka zo suka kama sujada ga ɗan maraki annabi haruna ya yi wa'azi ya yi faɗa in ma ya tada ya ce ku rabu da shi ba musa ba musa bane gaba in musa ya zo shi ma sujada zai mai annabi haruna ya shiga cikin tashin hankali kuma shi annabi musa bai ce ya bi shi ba kuma in ya bi shi nan kai ya samu matsala da annabi Musa to shikenan Musa Samiri ya shiga laban mutane annabi Musa na dawowa ne ko iske mutane ana ta ibada ya iske to an da ufa akan dan maraki ana bo annabi Musa da ya zo ran shi ya baci wa'annan allunan ma da Allah ya bashi da at-taura bai san lokacin da ya zubar da su ba ina harun yake ina harun yace gani ya musa ya zo ya kama gemun annabi harun da ya kama gashin shi yana girgizawa yana bugawa a cikin shi me yasa ka ban mutane suka hallaka na ce ya dan uwana ba abin da ban yi da mutanen nan ba har mutanen nan sun dau matakin za su kashe me ya hana kabiru ka gaya min in dawo ai baka ce in ji ka annabi musa na girgiza kan annabi haruna sai da annabi haruna ya fashe da kuka ce haba dan innata kada makiyan nan su min dariya na ce masu ba haka bane sun mun ya kuma kai ka zo kana jan gashin kaina kana jan gashin gemu na dan zan ci sai ya fashe da kuka wannan kukan na sai sa annabi Musa ya sauka ya tara mutane shi ya aka suka gaya mai da farko ya ɗauko ɗan maraƙi ya faffasa shi ya ƙona bayan ya ƙona shi ya ce kowa ya zo ya jaddada kalmar shahada bayan sun dawo ce ina Musa Samir ya ce kai kuma na tsine maka bayan na tsine ma ka tafi cikin duniya kuma in kana son zaman lafiya a duniya duk wanda ya matso kusa da kai ka ce la nisa ba shafa tsakaninmu in ka shafe sai yayi mugun rashin lafiya in ya shafe ka shi ma sai ya rashin lafiya daga nan Musa Samiri ya ce an ce Musa Samiri idan ya je jingina a jikin dutse ya kwana to kafin safiya za ga dutsen ya zama gari yana zuba an ce wata rana yana bacci wata kura ta zo ta cafki kafar shi da ta ja ita ma nan ta faɗi ta kama rashin lafiya ta mutu to haka dai aka yi ta yi har dai Musa Samiri rashin lafiya ya kashe shi a daji dabbobin da suka ci naman shi su ma suka mutu yana ganin ne ya kamata mu dafa wannan gwiwa ita kuma ba shi kenan annabi musa alaihi salam allah ya tsewatar da shi daga shawarar fir'auna da makircin shi allah ya tabbatar mashi da addinin musulunci suka dawo suka ci gaba da rayuwarsu shine allah subhanahu wa ta'ala ce inna fi zalika lalle a cikin wannan abin da muke gaya maka da kissa annabi musa da annabi da fir'auna la'ayatan wallahi akwai abin lura da ya kamata dukkan mai imani ya lura da shi babban abin lura shine ka gane cewa ƙarya duk tsawon shekarunta duk roƙonta Allah na iya rushe ta abu na biyu ka ji tsoron mutumin da yake kan gaskiya in ka ce za ka yi faɗa da shi to ƙarshen ka kai ne za ka hallaka abu na uku kuma duk ƙarfin gwamnati duk abin da ta tanada duk abin da ta tara idan ta ce za ta faɗa da gaskiya to ba inda za ta iya kai labarin ka kalli wannan zamanin namu yanzu ba an zo ana faɗa da gaskiya ba ba an zo so ake an murƙushe musulmi da musulunci ba to mu sa mu inuwa wallahi wallahi ba wannan 'yan ta'addan ba ko wasu 'yan tsirarin 'yan kidnapping ko su tsirarun mutane waɗanda ke kulla ma arewacin Najeriya ma kirci wallahi idan fir'auna ya dawo da namaruzu da hamana da ƙaruna da shedan da bilkilintin da kowane irin kafiri wallahi ba su isa kamar kushe mu ba wallahi ba su isa ba za dai su abinda za wanda zai mutu zai mutu amma wallahi duk wannan makircin da ake mana wallahi wata ran sai an ce yan kidnapping a ce su waye yan kidnapping yanzu Allah yawan yan ƙananan yaran nan kace je ka kai ni gidan kafiri sun san gidan saboda ne lokacin abin ya wuce da ko da an ce gidan kafiri ce ga yanan ga masallaci ma ga gidan amma yanzu ya zama labarin wallahi mu sarar mu ilwa mu koma zuwa ga Allah wallahi duk wannan abubuwan da ake labarin za su zama idan wanda Allah ya kaddara zai mutu a ciki zai mutu wanda zai sha wuya zai sha wuya wanda zai amma a ce yau an murƙushe daular dan fodiyo karya ne wallahi ba za a iya ba kana la ilaha illallah muhammadu rasulullah wani fasiki da bai sallah kafiri na jasa ya danne ka a sai da in ka ba shi dama sai in ka ba shi dama in ka ba shi dama to zai iya abin da zai amma dai za ka tashi kuma za ka yi nasara a kan shi وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض Allah ya alƙawarin in dai an yi imani an yi kyakkyawan aiki to zai halifantar da ƙasa hannu da haka yanzu Allah jiran mu kawai mu gyara halayenmu mu gyara ɗabi'o'inmu mu bi Allah wallahi tallahi sai an ce bom ya tashi ka ce a ina a ce abu kaza ka ce rabonmu da jin labarin bom yau shekara arba'in mutanen gabacinmu da suka koma ga Allah suka yi ta saukokin alkur'ani suka gyara ɗabi'o'insu masu kafewata juna cikinsu suka bar masu faɗa da ƴan uwansu suka bar yau in aka ce an ta da bom bai zama musu labari ba to mu ma da wannan masu zuwa su harbi mutane da masu tada bama bamai da masu yin kidnapping da da waɗanda ke kawo masa bakaman da masu sa su da masu zuga su na waje wallahi tallahi sai sun zama labarin kuma su ta wuta su shiga jahannama mu ko yanzu su kashe mu mu ta aljanna su an shi kuɗin mu sun kama mu sun an shi kuɗin mu su dawo da mu mu bi Allah kuma Allah ya maida mana asarar da muke su ko ka kalli rigunan waɗanda ke an kuɗin kai da ake an san kuɗin ka kafi su jin daɗi su da suke harbe mutane da bindigar yau in mu muka ɗau bindigar gudu za su da haka wallahi mu koma ma Allah da haka wannan karatun na kissa annabi Musa yana nuna mana duk toroƙon kafirci duk tudun kafirci duk inda kafirci ya kai wallahi kun faci fa amma zabadu fa yazhabu jifa'un wa amma ma yanfa'u an-nas fa yanqutu bil ard wallahi kun fa omus in ka samu duro ka cika shi da kun fa omus za ta rana ce minti 15 tana na to wallahi lokaci ne da Allah ya tashi ya yi mana mun koma gare shi duk wannan abubuwan me yin ma ba zai iya yi ba Allah ka gyara mana inna fi zalika al-aya a cikin wannan hikaya lalle akwai aya wa ba kana aktsaruhum mu'minin Allah subhanahu wataala ya ce mafi yawan su ba su kasance mu'minai ba wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim
watula alaihim عليهم نبأ إبراهيم wa inna rabbaka haqiqa ubangijinka lahu al-azizu wallahi shi mabuwayin sarki ne duk abin da ya niyya yi ba wanda ke hana shi ar-rahim ko mai jin kai ne kaga nan an yi taradifin aiki biyu a suna daya al-azizu mabuwayi gashi Allah ya nuna buwaye shi ga Fir'auna ya murkushe shi ar-rahim mai jin kai gashi Allah ya ji kan banu Isra'ila wanda yazajjuhuna abna'ahum wa yastahiyuna nisa'ahum yau gashi ya zama labari haka Allah mabuwayi ne ar-rahim ko mai jin kai ne subhanahu wa ta'ala bayan nan Allah ya cika wannan kissa sai kuma ya canza mana wani minwa wani juyin daban sai kuma Allah zai kawo mana kissa annabi Ibrahimu alayhi salam wanda annabi Ibrahim yana daga cikin annabawan Allah yana daga cikin mursalai yana daga cikin annabawa 20 wanda sanin su wajibi ne yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul bayan nan kuma kakan annabi Muhammadu ne duk girma ya kure shi duk matsayi ya same shi duk martaba yana da ita amma fa saboda tsoron Allah annabi Ibrahim ranar kiyama rinka cewa zai nafsi nafsi kaina kaina kaina kaina saboda tashin hankalin kiyama za a ji wajen shi neman ceto ya ce ko da kuka ji an ce ma halilun rahman fa inna ma ana halilun min wara a wara ya ce ai ni maji daɗin Allah ne amma daga nesa nesa ba daga kusa ba maji daɗin Allah kusa da kusa jika na annabi Muhammad annabi Ibrahim alaihi salam shi ma Allah ya aiko shi zuwa ga wani babban kafiri da ake ce mashi na marot wanda shi ma na marot ya yi da awa allantaka ya ce shi ma allah ne wanda kuma shi ma bokayen shi sun gaya mai cewa lallai za a haifi wani ɗa wanda ta dalilin wannan ɗan ne mulkin shi zai salwanta ko mafi ƙasƙancin halitta zai hallaka shi. Da haka na marot shi ma sai ya ɗauki mataki. na duk ɗan da aka haifa sai ya kashi duk ɗan da aka haifa sai ya kashi to ana nan ana nan da mahaifin annabi ibrahimu tare ya fahimci matar shi ta ɗauki ciki sai ya ɗauke ta sai kai ta wani gidan gona na shi ya ajiye ta nan da nan ciki ya girma sai ta haifi ɗa shi ne ibrahim da ga wannan ɗa ranar farko sai ya girma kamar ya yi sati da haihuwa rana ta biyu sai ya girma kamar ya yi wata da haihuwa rana ta uku sai ya girma kamar ya yi wata uku da haihuwa rana ta hudu sai ya girma kamar ya wata shidda rana ta biyar sai ya girma kamar ya wata tara rana ta shidda sai ya girma kamar ya wata goma sha biyu sai ya zama wanda za a yi mai suna shekarar shi guda da haƙoran shi kuma yana magana nan da nan annabi ibrahim ya taso sai wata rana yana zaune da mahaifiyar shi a wannan gidan gona sai ce mata ya inna wai na da tambaya wai kewa ne ne ubangijinki sai ce a a a ubangiji na kake nema sai to babanka shine ubangiji na ya ce to ni wane ne ubangijin na sai ya ce ni ce ubangijin ka sai ce to shi baban waye ubangijin shi ya ce sarki na maruzu ne ubangijin shi ya ce to shi sarki na maruzun waye ubangijin shi ya ce bugi baki annabi wani ce yaron nan zai iya ja mana musiba to rannan mijinta tare ya zo wajenta ya ce mai naka tashi hankali ka ji tambayoyin da yaron nan yake ma ina ibrahim ce gani ya ce baba waye ubangijin kai ce sarki na maruz ya ce to shi waye halicce shi ya ce ai shi sarki na maruzu shekarar shekara ya kawo ce ni wanda ya halitta nake tambaya to shi ya halitta kan shi da shi gana annabi ibrahim a cikin shekara ɗaya ya yi girman yaro ɗan shekara goma to tarihu ya manta waɗannan matakai na annabi ibrahim sannan sai ya ɗauki annabi ibrahim ya tafi da shi fadar na marud ana zuwa fada na marudu na fitowa kowa ya faɗi ya gaishe shi annabi ibrahim na tsaye sarki ya ce a wannan yaro ɗan gidan waye aka ce ɗan gidan tarin ku ne shi ya bai faɗuwa ya gaida kowa sai ce a a ni wanda nake gaida ubangijin sammai da kasai na marudu ya ce to yaron na aje a kashe shi shi zai kwace mun mulki to daga nan sai ya zama dai a takaice annabi ibrahim salam ya taso yana kyamar gumaka yana kyamar boton gunki har ta kai ga wannan ya jawo tarihu sai ya ɗauki annabi ibrahim daga inda yake sai ya kai shi ƙauye yana da wani ɗan uwa azara sai ya ɗauki annabi ibrahim ya kai shi can saboda matsaloli ya ga annabi ibrahim shi kuma azaran nan mashahuri ne a wajen bautan gunki ko mashahuri ne a wajen sassaka gunki da aka sassaka gumaka ma yake yana saidawa to shikenan tunda an gaya mai ga akida annabi ibrahim alayhi salam sai ya ga to bari ya tarbiyyantar da annabi ibrahim da sassaka gunki da tallan gunki dama abin da ake fara mai ko yaro ne aka kai shi wajen bakaniki ai ɗauko su fana ake fara mai ko ɗauko su fana ɗauko min kaza da haka ya ce kwance kaza kwance kaza ya ka fara ba annabi ibrahim jallan gunki a ɗora mai gunki a kada ya sha kwana sai ya kwance gunki ya samu igiya ya ɗora mai a wuya sai ya rinka ja a ƙafa yana ya ku jama'a wa zai sai abin da zai cuce shi ba zai amfane shi ba wa sai sai abin da zai hallakar da shi ba zai rayar da shi ba wa zai sai asarar shi ta duniya da lahira kamar da yanzu misali ne Allah ya kyauta sai a zaune ya ɗora ƙwar'ani yana ja a ƙasa yana talla hankali zai kwanta aka yi ta kawo ma'azarar ƙara aka yi ta kawo ma'azarar ƙara kai abu dai ya kai inda ya kai annabi ibrahim yana ɗan matashin shi sai ya ci gaba da kira zuwa ga Allah shi Allah ke gaya mana can وقال إبراهيم الأبي آذر أتتخذ أصناما آلهة inni araka wa qaumuka fi dalalin mubin Allah da ya ta gaya mana to annabi Ibrahim yana cikin haka Allah subhanahu wataala ya bashi annabta da Allah ya ba annabi Ibrahim annabta sai ya zama ya baro wurin azara ya dawo wajen baban shi tarihi saboda abin ya fi karfin azara a ce ɗan ƙauye ya zo gari ya masauki rashin kunya kuma ya koma ƙauye ya kwana gidanka wanda tsoron mai anguwa ma kake ko kamar da yanzu ne misali da ce wani ya je ya yi masarkin kasu na rashin kunya ya dawo hoto zai kwana da Allah sarkin maska ya bashi ya kwana garin shi to kamar haka ne wato a ce ma ne anguwa to dai abubuwa dai suka yi ta tafiya har ya kai ga annabi ibrahim alayhi salam an dinga ja in ja da shi da sarki har ya kai ga ya sassara gumarka aka kai ga kuma gurin da aka kona shi yana ganin saboda yanayin lokaci in mun shiga fassara karatun gashi da yi sauran mintuna mu hudu ko biyar ba karatun za mu fara shi mu dace shi ina ganin mu kwana a nan sai Allah ya kai mu rana ta gaba idan Allah ya kai mu sai ko mu dasa daga inda muka kwana mu ci gaba da kissa annabi Ibrahima zuwa ga inda Allah ya kaddara za mu tsaya da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadiq Allah azim wa ballaga rasulul mustafa al-karim amma ban sani ba ko akwai tambaya akwai tambaya me take cewa alhamdulillah amin amin to a tambaya me yake cewa alaikum salam amin wani malam annabi ne da kake ya yi shekara ɗari tara da asibiti wato dubu ba a kashe na'am to malam sauran annabawan fa kuma annabi musa da ibrahim da annabi suleiman da kuma annabi shayi da kuma na mutum ya duniya to shi abin da yasa aka fi faɗin na annabi nuhu alaihi salam shi ma shekarun da'awa ba wani mutum malami yau ce rana eh litinin a yau jama'a kwamitin marayu yau tallafin marayu a tashi a zagaya Abu- wani malami ne ke tambaya wai na faɗi cewa annabi a nuhu ya shekara ɗari tara da mutum yana kiran mutane ko amma shin annabi shu'aibu nawa ya da sauransu abin da yasa shi ma kake jin ana yawan na fa- faɗin na annabi nuhu saboda alqur'ani ne ya faɗa ko ya ce ya zauna a cikin mutanen shi menene wala wala menene ka shekara dubu ba hamsin ya karatu yake ne alfa sanatin illa hamsin na am ya zauna a cikin su shekara dubu ba hamsin to amma duk sauran annabawa ba a faɗa ba shi yasa in an zo dole a fassara amma duk da haka in shekarun ake so da an bi kistoshin annabawa za a yi ta samu kuma in an bi shekaratun mu na shekarun baya duk za a ji duk annabin da na zo kan shi sai na faɗa adadin shekarun shi da adadin da awar shi in an samu karatun cikan mu na shekarun baya za a samu yanzu karatun kusan maimai ne shi yasa ba a tsawaita bayanai irin yadda aka yi ta tsawaita a baya Allah ya mana muwafaqa wa alaikum salam na'am
kamar yadda ake kawo mu na isi za a iya auna wasu aka ci kuki a kawai a ba mutum na'am
ya halatta ya awon ci a kawai na'am to malamin ke tambaya mutum daban-daban to tambaya biyu kenan eh to malamin ke tambaya wai masu ba da zakacin da kai Allah mutane su kokari su tsawon tsaye da shinkafa in dai akwai in ka ba mutum masara ka haɗa shi da aiki ga ma masu inji na ta yajin aiki ko Da Allah masu masu inji su tausaya in laifi aka yi masu su yaje cikin azumi bai kamata a yi su yajin aiki ba ko in kuma yan nefa ne suka matsa masu yan nefa ku ji tsoron Allah yawwa rahama Allah ke saukarwa a cikin wata yawwa to in kun zo kun kun sa masu inji sun yi sun yajin aiki kun ga Allah ya jefa mu cikin rahama ko kuma kun jefa mu cikin azaba a tausaya da Allah an masu yanke yanken wutan nan irin nan wajen ne kaɗai ake wannan in ka je daga nan da kai wajen Abuja nan a Ramadan ba a yanke wuta ba a yanke ruwa komin bashin da ake yin ka tausayawa suke kuma tsalindim cikin mu mu musulmi kuma ake wannan a rinka tausayawa yawwa a tausaya yanda Allah ya tausaya kuma sai Allah ya tausaya muku arrahimu ne rahimuhum rahman ku tausaya wani na nan yanzu ta buɗe baki yake to kuma yana ta buɗe baki zai kunna ya tsoho fankan shi ya sha ya sha iska kuma ka kashi ka ka ƙara mai lodin bala'i kan bala'i kenan da Allah a rinka tausayawa su ma masu yajin aiki na masu inuka Allah ku tausaya kuma in dan laifin ne ku daidaita tsakanin kuma wannan kamata ya yi shugabanni muna da ciyama ko muna da sarki to da Allah ku tausaya ba sai mun zo muna kone-kone ba ku dinga ba mu baki ko ku tausaya irin wannan kamata ya ciyaman da sarki da dattijan gari da manyan malamai su kira 'yan nefa su kira masu inji to me aka yi ne ya aka yi a saisaita a samu sulhu dan al'umma su ji sauki yanzu idan masu inji sun yajin aiki masifar kan wa za ta kare an talaka in yan nefa sun yanke wuta kan wa zai kare to ku kuma wasu a gabanin nan Allah ya nika ku ne don ku tausaya mana to ku kun jajin na rekan ku kawai to bari masu fetur su yajin aiki Allah za in ba wannan ba Allah za su ma masu fetur su yi sai dai mutum ya je gidan gona in yana da shi ko da aka da Allah a tausaya arrahimu ne rahamuhum rahman yau masu tausayi su ma Allah zai ji tausayin su ku tausaya mu wanda suke kasa da ku kuma sai na saman ku su tausaya mu a tausaya a tausaya watan tausayi ne watan afuwa ne Allah ka tausaya mana na'am to da haka malami ke tambaya game da mujannabi shawai mujannabi ya ga wasu kawai dai su auna da tiya su bada to ba a fahimci abin ba ne ita tiya mudannabi biyar ce tiya wannan tamu mudannabi biyar ce amma kwanan sha mudannabi hudu ne to idan kana son ka yi yadda sunna ta ci sai ka samu kwanan sha in ka cika kwanan sha ɗaya kayi na mutum ɗaya kenan shi ne mudannabi hudu amma idan ka bada da tiya to kayi ƙari amma kuma ban ganin ƙarin zai zama laifi to amma in haka kake ji duka hutar da kanka gidanku mutum nawa ne za ka yi mawa mutum goma duk tiya tana da mudannabi biyar ko kaga duk in ka bada tiya hudu ka bada na mutum biyar kenan ko kaga maimakon ka bada tiya goma in ka bada tiya takwas ka bada na mutum goma kenan to in kai wannan lissafin ya isa in ko duk baka gane ba samu mudannabin ka dinga auna daya biyu uku hudu wani daya biyu uku hudu wani da ba an wuce nan sa kalkuleta kawai mu da nabi kaza shi zai tiya kaza ka dauka kaza da yayi kawai wannan ke da haka idan da tiya za ka yi to in ka cika ta ce tsoro sai ka shafe ta kai mata cikar ruwa sai ka bada kai jirgin shi ke yawa ina so in zo nan din insha Allah an gane sai kai mata cikar ruwa in ko shi mu da nabin ne tsoro ake mai irin cikakkiya in kwanan sha ne shi ma tsoro ake mai irin cikakkiya kuma kana iya bada daban-daban kana iya kamar ni dinnan almajiri in ka haɗa buhu goma kana iya wa buhu goma duka an gane ko kuma kana iya ka raba ka ce a kai mu wani ciya biyar wani ciya biyar wani ciya biyar duk babu laifi an fahimta duk wanda aka yi ayi insha Allah akwai wata ko mai addu'a alaikum salam eh eh eh kwarai kuwa ai shi daren lailin da kadar idan ka yi buɗe baki kai ne ka ce la ilaha illallah ka yi buɗe baki ko to ka yi samu yankin daren lailin da kadar za a rubuta ma ka ce la ilaha illallah wata dubu an gane balle ka yi asham balle kuma ka tsara da wasu nawajiru balle ka je gun tafsirin dare balle ga nan ga da haka kowa na samun lailin da kadar sai dai wani ya tsere ma wani kawai yawwa kai kama kwanta tun da magaraba kai ta bacci ai za ka yi numfashi ko maza Allah ce numfashin mai azumi a cikin ramalani tasbihi ne ka za a nuna a rubuta ma ka samu ladan tasbihi a daren da ka dare amma ka a shan take yawwa kaka ji wannan kace bar in kwana bacci na me yake ibada yawwa Allah ya mana muwafaka kala wa alaikum salam na'am to shi abin da Allah ya ce mana game da ibada ba ka da hadisin da manzo Allah ya ce a tsaya raka'a goma sha ɗaya ne a a sunna annabi ce dai shi haka yake saboda yana kallon rayuwar mutane amma a cikin sahabban shi ai akwai Abdullahi bin Abu bin al wanda shi kwana sallah yake annabi bai hana shi akwai wanda ke yin raka'a ɗari annabi bai hana shi ba to da haka idan ka yi wancan kuma ka zo ka ƙara da wani ba laifi amma dai shi annabi ya tsaya nan ne don ragwantar ka dai ba za ka sai raka'a sha ɗaya ba wannan shi ne kawai insha Allah Allah ya mana muwafaqa Allah ya ji dukkan bukatun da alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam to kada in manta gobe a dinga cewa ba wai ba akwai suna nan gidanmu wanda Allah ya ba iko sunan azumi ne dai ga wahalar an yi sallar nan kowa so yake kwanta ko da ka wanda Allah ya ba ikon zuwa yaran nan da muka ce an haifa na rannan ana karatu gobe za a raɗa mai suna insha Allah wanda ke da iko duk wanda ya ji ana gayyatar shi nan gidan sarkin tara nan ne gidanmu yawwa duk wanda ya samu iko ana gayyatar shi Allah ya kai mu lafiya salatu goma ga annabi sai